إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna ranar talata talatin ga watan rabi'a kan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa da wasu daga maka zuwa madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar muna fatan allah ta ala samu dace babu shakka dai muna cikin wani sura mai albarka suratul baqara wanda darasinmu na baya mun tsaya ne a aya ta 250 da nawa da hamsin da bakwai yau insha Allah za mu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da takwas muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya mana gamdakatar ya nesantar da mu kuskure idan mun yi kuma muna roƙon ubangiji ta baraka wa ta'ala ya gafarta mana mun ji dai da Allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu cewa shi ne ke jibanta al'amarin masu imani a inda shi mumini yana gani ne da hasken Allah a inda Allah maɗaukakin sarki yakan jibantar lamarinsa a kowace rana yakan cire shi daga cikin duhai zuwa ga haske a inda kafirai kullum ba su da wani mai jibantar lamarinsa illa ɗagutan da suke bi suke bautawa da haka muna yi wa Allah maɗaukakin sarki da ya mana baiwa ya ni'imtar da mu nimal islam za mu ji kuma abinda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin wannan ayoyi na gaba insha Allah na'am alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي به الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
wannan aya tana karantar da mu irin abin da ya faru tsakanin annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman da wani wanda Allah ya bai mulkin duniya al-Imam Mujahid yace a duniya wanda aka bai mulki suka mallaki duniya mutum biyu ne a cikin muminai mutum biyu a cikin kafirai wanda su an ba su mulkin duniya ne daga magaribaha masharikaha ila magaribaha daga inda rana take fitowa zuwa fadawa daga cikin muminai akwai annabin Allah Sulaiman ibnu Dauda alaihi salam ya samu cikakken mulki wanda Allah ya hore mai abin da ke dauke da shi yayi tafiya iska ce yanzu jirgi idan aka tara shi sai an tsaya yayi slow ya dauki iska ta ko zai tashi ko a shi kawai kai tsaye da iska ta dauke shi kuma gudu a sharun warwawo hashar kuma an mallaka mashi masharik al'adu wa magaribaha na biyu shine wanda Allah ya kafa na kissaci a cikin suratul kafi ne ko zulkarnai wanda shi ya je inda rana take fitowa ya tada ta tattalawa ala qaumin da naja Allah min duniya sitira a wasu mutanen da ba su da babu wani sitira tsakaninsu da rana kuma ya yi tattaki yadda inda take fadawa kaga ai ba karamar tafiya bai yi ko ha kaga ce wannan to miya hau inda rana take fitowa ya je ya ga inda take fitowa kuma yadda inda take fadawa ya tarda kuma ranar ita ma tana fadawa ne a cikin wani tabo fi ainin hami'atin wa dana inda ha kauman anan ma ya tarda wasu mutane suna gani suka ce ya zalka rai shi ma suka ne a nan gudun allah maɗaukakin sarki ya gaya mana abin da ya ba shi na mishiyokin wa'azi da ya musu ya musu da'awa kayan kuma ya je shi inda ya tara katangal ya juzo ma juzo shi dai mafitar rana da mafaɗarta gabar da yamma kudu da arewa allah ya mallaka mashi mulkinta kaga an samu mummune guda nawa suleiman ibnu dauda alaihi salam da kuma zulkarnain shine imamu mujahid yace waɗannan su ne mutane guda biyu da Allah madaukakin sarki ya baiwa mulkin duniya mu'minani wa kafirani kafiran kuma shine na farko zulkarnain ah subhanallah ah namrud nake so in ce mun kare da mu'mini subhanallah kafiran shine zulkarnain abinan namrud bin kana'an kenan cikin mu'mini zulkarnain da Sulaiman cikin kafirai namrudu bin kana'an shine daya daga cikin wanda Allah ya mallakawa duniya a matsayin shi da arne kafiri tun daga mafaɗar rana har zuwa mafitarta sai malamai suka ce nabin shi ne baktasar wanda ya yi kace-kace da ƙudus a cikin tarihin duniya suna daga cikin kafiran da allah ya baiwa mulki mulkin duniya ga baki ɗaya sannan kuma allah maɗaukacin sarki sai ba mu labarin shi wannan na farkon na maruzi ya yi zamani da annabin allah ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wassalam inda suka fafata da shi to shine Allah yake ba mu labarin fafatawar tasu a lokacin da yake tambayar annabi ibrahim ma wai shi da yake jayayya cewa akwai wani Allah wanda ba na maruzu ba waye shi yana so siffanta mashi Allah da yake da'awa akwai wani irin siffofi ne gare shi wani irin aiki ne yake to shi ne Allah ya ba mu labari a nan ya ce alamtar alladhi hada ibrahim fi rabbih ko kaga zuwa ga wannan mai mulkin da yayi jaya da annabi ibrahim kasancewar waiwaye ma ubangijinsa me yasa yayi wannan jaya da annabi ibrahim ya shagiyar mulki ne an atahu allahul mulk saboda Allah ya bashi mulki shi duniyar gaba ɗaya ke mulki a lokacin ba irin wannan bane yana mulkin ƙasa ɗaya ko defartuma ɗaya ko wani yanki daban a gaba ɗaya ne shi yasa ɗagawa suka ɗagawa yake mamakin maya wanda zai zo ya ce akwai wani Allah ba shi ba waye ma ubangijin naka kai inji wannan kafiri zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salam ya qala Ibrahim sai annabi ibrahim ya amsa mishi cewa rabbiya ubangiji na ya ce eh ya ce alladi yuhyi wa yumit shi yana rayarwa kuma yana kashewa ya ce wani abu mai sauki ana auyi wa yumit ni ma yana kashewa yana rayawa ya ce a tayi gidan kasuwa samu mutum biyu wanda aka yanke musu hukuncin kisa ba a zarta ba a kasu kaji sa gare ko da aka sai ce a kashe ɗayan yanzu a kashe shi ce to wannan yana daga cikin wanda aka bata a kashe to kai kuma daga na yaye maka na raya shi ba kyausa shi gina waye to ce kaga ni ma ana uhuyi ni ma kaga na rayar kuma na kashe annabi bada ce to in ka san wata abaka san wata ba ai bai abin fada baya fada sai dai ya fada in ya gana fada to abin fadi ne ya kare shi mai abin fadi ko mun fada mai fada to sai ya fada eh yace ba kana ga auren kasan wato shike na aje ma haka da Allah ya ga dama wanda ya rayar da shi in Allah zare mishi rai a lokacin ya zai da shi kaga Allah bai so ya kuma tashi ba ka kyale shi aje haka sai annabi Ibrahim ya sake wata magana qala Ibrahim sai annabi Ibrahim ya ce saurara ka ji fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki gagaraba dau wanda yake shine buwaye ya ce bi shamsi min al-mashariq shi yake fito da rana ta fito daga gabas kuma da zai ta fara a yamma to abinda muke so tunda kai ma Allah ne idan ta fara a yamma kai kuma fati biha mana magarib kai kuma hudu ta daga yamma ta je gabas babu hidda ladika ba sai shiru babu abin fadi sai ya gigice sai fada sai zage zage din da ƙarya ta kare ai babu gurin karawa kuma yanzu ba wancan kasa babu to wannan ba ce wani abu magani kaga shiru da kenan gaba da bashi ce mala ya ci ruwa ba shi da abin fada sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane wanda suke azzalume akan dare baya ba su hujja gamsasiya a duk lokacin da mutumin da yake da gaskiya da dalilai ya gamu da mutumin da ba shi da gaskiya ko mun girman mutumin wancan da buwaye shi sai kaga kaskanci ga wancan wanda yake mara gaskiya saboda shi mai gaskiya kullun yana tare da Allah ne baka taba ji an ce wani yau fa gaskiya ka ta kare amma sau jara kada an ce wani hoyar ƙarya ka ta kare kuma ya san wallahi ta kara ba yadda zai to wannan shine abin da faru tsakanin shi wannan arne kasar gumin mai mulkin da Allah ya ba shi mulkin duniya da baban mu Adam Ibrahim Khalil Rahman alaihi salatu wassalam kar kuma ce da cewa dama an fafata waɗansu gurare inda yayi musu tambayoyi gaba ɗaya sai kasa ba da amsa suka zo suka ce من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون a lokacin da annabi rai su sara gumakansu ya ciccira su kashi kashi suka zama to guntu guntu suka ce wanda ya aikata wanda ya aikata aika aika ai sai alloli sun kashe shi aka ce ya za a samu shi wani tsohoci a aka saurara sami na fata ya zukuruhun ya ƙaru lahu ibrahim na fatan ya zukuruhun ya ƙaru lahu ibrahim ya ce wani dattija suka ce mun ji wani matashi ana ce da shi ibrahim ya ƙaru lahu ibrahim shi ne yake aibanta su yana zazzagin sa ce to tun da haka ne dama ya aika ɗan gidan wani ne ya da wanda zai da sabon addini a da a zo da shi fatu biya la'ayun nasi la'allam ya shadun a kashi gaban idan mutane kowa ya shaida in shi ne ya aikata wannan lokacin da suka zo da annabi ibrahim gabansu ga sarki ga fadawa ga ministoci ga kowa da kowa aka ce an tafi halta haza bi ali hatina kai ka aikata aika aika da waɗannan gumakan namu annabi ibrahim da ya shiru amsa da ya ce mi ya ce bal fa'alahu kabiru haza fa sa'aluhu wanda ya wannan aika aikan babban nan nasu ne ai kun mushi kishiya ne da ku tambaye ku tambaye shi mana in har kun san dai suna magana aga shi kenan sai faradu ila ku zai kwa fara kallon kuwa kaji yaro ku zai kure muku ya zai ce mu tambaye su kuma suna magana kowa sai fara kallon ku ake gunagune suka sa kai kasa su mu da kiso ala rusuhu bayan da zaka zaka ce kai yaro kai wannan zancen naka ka tsaya ne dai laqad alimta annama haul ai kai ka san da mu wa'annan ba sa magana ah ku da ko sun ce a kawo kaza suna ce ai kaza ku za ku ce musu magana kaga anan gurin ma dai karyata su ta kare aka rasa mai hujja a nan gurin makar to nan tsakanin shi ne da sarkin kada ake babatawa ya ce ka zo da wannan rana idan ta fada yamma kai kuma zo da ita daga yamma maga ta fada a gabas in dai har ka kasance kai kai sarki ne kai ma mai kashe kana rayawa kaga sai ya kubeta a nan gurin Allah ta tobai shirye da mutum wanda yake azalimi akan daidai sai Allah ya ce أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها mm.
قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها Mm.
فأماته الله مئة عام ثم بعثه Mm.
قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم Mhm.
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه Mm.
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس Mm.
وانظر إلى العظام مهم.
كيف ننشزها ثم نكسوها لحما مم.
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير shikenan bayan Allah ya bamu labarin abin da ya faru tsakanin Ibrahim Khalilur Rahman alayhi salatu wassalam da shi wannan arne da Maruz sai Allah ya muna azafi da kisal ɗaya daga cikin bayin Allah wanda waɗansu malamai irin saliba abin dalib suke cewa shine sunan shi Uzairu wannan Uzairu kin nan wanda Yahuda suke ce Allah ne وقالت اليهود عزير ابن الله Mhm.
وقالت النصارى المسيح ابن to jima الله wannan da yi a bulaguro shi na da shekara arba'in sai bulaguro ya kama shi a lokacin kuma yana da ɗa da ya haifa a garin da ya bari da ya bulaguro sai ya je tara wani gari kaca-kaca ba mai rai duk mutanen garin sun mutu ya samu wata inuwa yana hutawa sai ya yi mamaki Allah Allah da iko yake yanzu wannan koya Allah zai zai rayar da su bayan sun mutu haka a sai da ya faɗa ka ya ja ma kanshi matsala ya yi ta doke ba mutu ya mutu a nan sai da ya shekara ɗari a mace Oh, sai Allah ya tara shi shi na ce lokacin da ya koma gida shi na da shekara arba'in ɗan shi na shekara ɗari da wuragu to a shi shekarar musu karu ba kashe shi aka aka tara shi daidai lokacin sai zuwa yi babba a gani jikin shi kuma aka ce shekarar hita sa'in a gani ai za ka yi mamaki ko? ɗana da shekara ɗari da yan kai jika da shekara 90 ko uwa da shekara 40 to haka aka gama su wannan kuma ga su kowa da kallon kowa ka in bada Allah ba zai yi irin wannan abu kuma ba wai ana baka labarin film da irin da haka an yi abin haka ne ga ya mun wani irin tsari za a cikin film a yi wannan ya za a tsara shi a yi jika da shekara 90 ɗara da shekara 100 da wani abu uban kuma shi na shekara arba'in jikan malaka shi abi da yan kai kuma wallahi haka Allah yi don Allah ya nuna mana gwani ne shi to lokacin ya je yana fakewa sai wannan tambayar shi ne Allah yake cewa ya muhammad auko ka ba su labari kallazi marar ala karyatin kamar wannan wanda ya zo zai wuce wani gari wasu malamai suka ce ya zo zai wuce ne dan yada zango haka ya zauna irin wani in ka dan huta kaga tunani yana zo maka ka kalli gaba kalli yamma ce kai Allah da iko ce sai ga ga ƙaryatin gari ne gaba daya khawiyatun arushe gaba ɗayan garin arushe kuma ba mutumin da yake da rai lalla wani yaƙi da ake mummunan yaƙi irin abin da Isra'ila take a yanzu ta zo ta yi lugudan wuta a unguwa gaba daya kan uwarwa da wabi shi da ya yi mamaki ya ga kawai garin gaba ɗaya ba mai rai sai kashi shuwa kawai ya ce ana yuhi hazihi allahu ba da mawatiha allah da iko kake koya yayin da za ka rayar da wannan garin gaba ɗaya bayan sun mutu yana faɗa haka kawai fa amata wallahu sai allah ya kashe shi ma sai aka zare ran aka bar shi da gangan jikin kawai da ruhi mi'ata amin sai dai shekarar ɗari cif Tuma ba asahu sai Allah ya tayar da shi daren da kabe tashi ya zo na kuma gashi dan shekara shi 40 yanda ya mutu tun aka ya tashi tun eh bai karu ba kala sai Allah ya tambaye shi ce kam labistu kai yaushe ne ka zo nan ya yi shiru to labistu yawman a yau wadda muna nan dai ma iya cewa wuni ko rabin wuni saboda rana ta kai tsakai na zo kuma yanzu gashi bata fada ba shi a ganin shi yauri kuma ya kalli jikin shi ba abin da ya canza balle ma ya ga wata yalburbura ya ce ta kwanan dan jima shi dai kawai abu lissahin shi dai in ya daɗe a nan gudun dai wuni guda au ko kuma kai babu yau wani ɗan sashe da wuni tun da bai kai wuni guda ba da sa abin da ke kuma ya faɗi ne gaba gadi a tsammanin shi haka ɗin ne amma ya mace a shi lokacin da zira da abin hawa yanzu babu yana da abin sha ina yake yana da gurasa shi abinci dan buredin shi na bulaguro da yan zuba da duk babu amma ya mace ka Allah dan ya nuna masa yanda yake da iko amsa akan tambayar da yi shi ya mance ma da ya tambaya yi sai Allah ce ba haka bane labis da mi'ata amin ai nan fa ka zuna shekara ka 100 ne yace eh sai kware ko shekara ka 100 anan yayi kuma gashi garau matashi ce fanzuru yanzu i nazari ka kalla ka diba ha gani ai lokacin da ka zo ka zo da abinci ka zo da abin sha ka zo da jaki suna ina sai Allah ya dawo mashi da abincin nashi yana nan da dumudumin shi wasu ce ba a lokacin ne ne ya dafa abincin dan ya ci kafin cin abincin ne matsalar ta samu amma za ka dawo mashi da abincin da abin sha laimata sannan ba su canza ba mai zahin zahin da zahin shi mai sanyin da sanyin shi ba su jirkita ba kira Allah ce diba zuwa ga abincinka wa sharabika da abincinka lamai ta sanna bai jirkita ba mai zafin da dan dumudumin shekara ɗari fa kai da Allah wa da ayyukan jilatar ne za a jiya ya kan sarban abu shekara ɗari in ba Allah ba a gani gas ne kare ka gani ko ko kuma ai kufur Allah ya ce wanzur karadibawa dai a lokacin ya ga akwai wasu ɗan kashi shuwa tare da shi haka wasu kashi can wasu kashi ashe jakin shi ne da tokari ba gani ilahi marika zuwa ga jakin ka kalli wannan kashi shuwa ga ya za mu tada shi kawai sai ga wannan kashin ya taso daga can ya gamu da wancan wancan ya gamu da wancan kawai sai gani ga jakin shi ya tashi kwarangwal sai da ka tada jakin kwarangwal a matsayin shi na kashi kadai ya gane gaskiya kuma gashin jakki ne amma kashin Allah ya ce sai aka sanya mashi lahama aka ka nama aka lullube jakin a gaban shi aka jijiyoyi da ɓargo da menene aka sa mai fata kawai jakin shi ya ruri shi ne dai jakin shi ne shi ne Allah maɗauki sai ya ce ka kalli jakinka wannan za mu yi maka wannan a gabanka ne mu tada ƙwarangal ɗin jakin wani ji alaka ayatun linnas don mu sanya kai ka zamanto aya daga mutane kai tabbas ne kai ganau ne ba jiyau ba aka ce wanzur abinda muke so da kai kalli waɗannan kashi ciwon ilizam da ya kallon kashin kawai yana kallo aka tare kwarangulkin Allah ya ce kafirin shi zuha ta ya muka harada su mu gaba watan gabar da watan watan gabar da watan kowane kashi aka dawo da shi aka manna shi kuma ya tashi ya tsaye su maraka suwa lahama sannan muka lullube shi da nama da duk abin da halittar jaki take bukata a lokacin da ya ga wannan halittar Allah ya halatta jakinsa ga abincinsa nan kenan ya tabbata da eh lalle shi din ma ku hada shi akai abada shi bai sa ya haka waye sai da ya ga an gina jakin a gaban shi shi yasa ya ce ya zo ko rabin wuni falan ma tabayyana lahu lokacin da aka tabayyana a gare shi gashi Allah ya tayar da abin hawansa ga abincinsa nan bai canza ba qala sai shi annabi uzair yace alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle yau ina da tabbacin sanin Allah maɗaukakin sarki shi yake da iko akan komai dama yana da wannan tabbacin amma dai yayi tambaya ne amma kuma sai ga amsa ta zo a aikace a karan kashi ubangiji tabaraka wata'ala dan ya nuna masa tabbas kenan ya zama to ba shi ba kokonto akan wani abin da in da yana kokonto yanzu yayi ba zai kare yi ba to wanda duka Allah madaukakin sarki ya koro mana wannan kissa dan ya nuna mana shi yake da mu'jiza akan komai sai Allah madaukakin sarki yace wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصرهن يوحون إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا مم.
ثم دعهن يأتينك سعيا مه.
واعلم أن الله عزيز to kaji حكيم kissar wani bawan Allah Uzair ta wuce sai aka shifo mana ta kissar sabuwa shi da aka yi haka ya tashi ya kama gaban sa ya tafi yanzu kaga din da zai je ayi tafiya ta kare ko yau yanzu zaka tafi wani gari shi ka dare ta wuce yanzu ka je ma to gurma zaka in kaje suna ida sai ya koma gida to da ya zo gidan nan ne suka ce ka wannan dan Allah ne sai ka yi da da kam jikan shi ma shekara 90 an shekara 100 da wani abu shi kuma ka dan shekara 40 kuma shi ne ka cika an yi wani ba Allah ba wasu ka ce ka ɗan Allah ne shi ne Allah ce wa ƙarfe da yahudu uzairu bin Allah nan yahuda suka ce ta uzairu ɗan Allah ne su kuma sihu su ma kirito suka ce isa bin Allah subhanahu wa tsarkiya tabbata Allah ga Allah wanda duka maganganun su na bakonsu yanzu Allah sai ka mana kissar shi kanshi annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ashe sai da aka dan yi mishi jarabawa a gaban shi Allah ya ce ka ba su labari ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kissar dalilin lamarin da ya samu kashi a matsayin haka shi ma kashi annabi ibrahim ya yi tambaya wa idza qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta ka tana lokacin da annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salam yace ya allah a nuna mini mana ya ya kake raye matacce ahabu an yartaki min ilmul yaqin ina so daga wato wannan ilimin da nake da shi in kai ilimi na tabbas don duk abin da ka sani babu kamar abin da ka gani da idan ko ka taba shi eh a taba ka an yi ruwa a guri kaza ba ɗaya ke da kai har ya kwanta ka ce ainihin da shiga cikin shi ma an yi ruwa da gaggara ni da sha ma kaga wani shi ne ilmul yaqin to shi yana so ya samu ilimi na tabbas ilimi na yaqini akan yadda Allah yake raya matacci shi yasa Allah ce kai arni ka fatu il mota annabi ya ce ka nuna mun ya Allah ya ake ya kake raya matattu shi ma lokacin aka ce mishi awalan tumin ya ibrahim baka yi imani ba baka yarda bane yace a tabbas na yarda ya Allah dan shi ma kala ya a ce mai to kai ma mutu haka sai yace na yarda kana bala tabbas Allah ina da yaqinin na ina ina da ilimin sanin kai kana iya aikata haka amma ina so ilimin na ya karu ya kai darajar yaqini ni tabbas ne he da na ga wannan abin da hannu ko he da na ɗauke shi ma kaga wannan shine tabbas amma kaga sau diya za ga mutum bai ga ba masu rika ba labari kamar ya gan shi wani mutum ya ke so a sa shi karya za ga ya ci shi rayuwa irin ta da wurin wani sabga da aka je gurin sabga sai da ga ya shirya zai tafi sa kace to shikenan yanzu ya kamata a yanka sa aka kamo sa aka danne a gaban shi kuwa dan a sa shi karya ne aka danne aka daura wuka shi ke nan ashe baya da shi aka saki sana kai yankin ya za ka ce da yana jagun aka tafiye dama an shirya ta ne wadda ka je gudun ce kwarai ko daje ai bikin na masha mun ta an ta har an yanka sa ya ce a a eh ba yanka ba ce to ni dai a gaba da an kamo sa an danne shi an ɗauko ga an ɗora an yanka ko ba yanka ba sani da ta yi kaga in kai ne kaga sai ka ce gaba da aka yi kwarai kuwa to kaga ba san mumini da haka nan duk in ka tashi ba da labari karka rika ba da labarin kabzan kurege ka ba da na tabbas shi yace a a ashe shi kuda yana tafiya suka suka saki abin kawai kaga inda yace to kaga Allah ya riga ya tabbatar da shi ke da wannan to wannan shine duk abin da zaka ba da labari ka ba da shi akan ilmul yaqin abinda kake da tabbaci eh amma zato bayani inna zana la yagudi min haqi sha'a yasa Allah ya ce wa in tuti aktsara man fil ardi in zaka biya ta mafi yawan mutane a bankasa wallahi dulluka an sabilla za su bata da kai daga tafarkin Allah me yasa Allah ya ce haka in yattabi'una illa zanna ba komai mutane suke bibiya suna aiki da shi illa zato muna tsammanin kaza ne da ake kaza muna tsammanin kaza za a yi haka kawai suke mutane mafi yawa haka ne yace wa yanhum illa yakhrusun mafi yawan su kuma ba komai bane illa makaryata ne kawai utul kharasun alladhina fi kawdin yalabun Allah ya ce tir ya la'anta makaryata to shine Allah yace mishi baka yi imani ba yace bala ya Allah na yarda walakin sai dai abin da nake so da yatuma inna qalbi dan zuciyata ta kara samun tabbacin nutsuwa in samu ilmul yaqin yan shikenan sai aka bashi wasu ayyuka sai Allah yace mishi ya Ibrahim fa kuza arba'atan min at-tayr kama guda hudu daga cikin nau'in tsuntsaye wasu malamai suka ce an ce mai da zakara da hankaka da menene gashi nan dai guda hudu dai Allah ya ce mishi daga cikin tsuntsaye idan ka kama suka yanke su idan ka yanke su ka shanya su su bushe kuma kowanne a dake shi namun shi zama gari ai zai da kugo da shine fasruhun na ilaika ka sarrafa su ka nike su su zama gari yanzu abin da muke so da kai kasa suka gane da muke rama tace eh an hada su an cakuda su amma ka dauki kowanne kowanne daga cikin wannan kaso da naman da ka daka ka jimka ka ajiye akan wani dutse ka samu duwatsu guda hudu ko da sai ka tsakura sai kai ka ajiye wani dan garin naman aka eh sune su madar ala kullu jabal min hunna juz'a a kowane dutse daga cikin duwatsun nan guda hudu dora garin na naman kawai sai ya koma gefe kaga abin da Allah zai idan ka gama raba kashi hudu sun mada uhunna koma gefe kawai ka rika kiransu titalwani zai fara to bari fara da zakara kawai da ya koma gefe sai kira zakara sai ga wata kura ta tashi daga can wata daga can wata daga can sun haɗu kawai ga zakara ya tashi kawai ya yi tsira ya ce allahu akbar aiki ya tabbata ga allah kuma ya sake kira na biyu allah ya ce duk wanda ka kira ya ce na ka saya za ga wasu kura ta haɗu da gaugawa za haɗu ya zo maka a matsayin shi ne yadda ka kama shi kuma haka allah ya tara su dukkan guda hudu a gaban shi akwai filin filin za a irin wannan akwai wasu 'yan fina-finan da suke da kwarewa za su kama abu mai rai su yanka su kashe shi su nake garin su raba kashe hudu kuma sai bismillah ya taso ai ba zai yi ba to Allah madaukakin sarki shi yayi wannan ne abin da aka yi ne tabbas ba shafa labari shino bane haka Allah madaukakin sarki ya gabatar da wannan nuna kudurar shi da iradar shi a gaban annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman aga wannan dole ka same su da yaqinin da yafi naka ɗaukar shi ake za a jefa shi a wuta fa an ce har mala'iku sun nemi su kame agaji ya ce a ya wadatu daga agajinsu nawa yake so yake na Allah kai ma an baka aiki ne mala'ika da yake nima na wadda ka bar ni kurum kuma ba abin ba tsayaye wurji dubu saba'in ba ha ana ɗaukar shi kawai tami hasbun Allah wani mulki kaɗai ya karanta saboda yana da yaƙini Allah zai taimake shi ya roƙi Allah da wannan kalmar hasbi Allah wani mulki قالها إبراهيم حين ألقي في النار قالها محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه حين مين لوكتين داكتي أن الناس قد جمعوا لكم فكشفوهم فزادهم إيمانا الذين وقالوا قال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم مهم.
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai aka ce mishi ai taron dangi na kungiyoyin duniya na kafirai irin yadda suka wa Falastina a yanzu duk wata shegiyar kasa mai ji da kanta ta kai gudunmuwa da agaji a zahiri karara ga Isra'ila dan kawai a kashe Falastinawa amma har yanzu suna lumfashe ko ba sa yi suna raye ko ba sa raye kaga abin inda hannunsa yake da yanzu babu tarihin wani a Falastinu ba su je su yi ruwan bama-baman su yi komai amma suna nan har yanzu Allah ya taimake su to haka sabon manzo Allah kace duk taron dangin kafirai sun tare da su kashe ku manzo Allah sabai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kuma Allah madaukakin sarki ya ba su kariya suka je suka dawo bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasuhum su wa tabarrudu Allah to shine annabi Ibrahim yake da yaqini irin wannan shi ma ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ana jefa shi sai Allah ya hana wutar kuna قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على kai tsaye Allah ya ce sai muka yi fada muka yi magana da ita wuta muka ce ya naro ya ke wuta ku ni bardan ki zamanto mai sanyi sanyin ma mai aminci wanda bai samura ga annabin Allah Ibrahim kallin Rahman alaihi salam lalle sun shirya mashi makirci amma Allah ya sa suka tabe ya maida musu makirci su sai gashi a cikin wuta amma yana watayawa yana morewa sai su leka su tsinkaye shi kawai yana yana sha a ce ya Ibrahim ya ce na'am kuma a cikin wuta ta kasa kone shi saboda baiwar Allah ce ba ba ta uzuri ba da haka Allah madaukakin sarki ya ainihin tabbatar da wannan hada halitta guda hudu a gaban Annabi Ibrahim Khalil Rahman da haka yace lalle tabban na san annallaha azizun ubangiji tabaraka wataala mabuwayi ne ba abin da ya gagare shi ba abin da ya gagare Allah hakimun kuma Allah mai hikima ne cikin sha da kaga Allah ya abuto akwai hikima ciki ka sallama kawai shine naka ka yarda shine naka ka mai kauya shine ya naka amma ba da sha'anin Allah Allah yayi kare ganin kai me yasa Allah zai baiwa ni matsayi kaza ko dan mi wani zai samu kaza ni ba da shi ko dan me za a ce wani shine kaza ya za a ce wani ya zama kaza ne ba a wallahi ka ja da Allah ne Allah yana da hikima cikin sha'anin shi kuma shine yake da karfin ikon da idan ya zartar ba mai tadawa kuma la yasalu amma yafal ba mai tada me kai kaza ya Allah Allah ya ce su mutane su ne abin tambaya tsarki ya tabbata ga Allah sai Allah ya ce مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة mm.
والله يضاعف لمن يشاء Mm.
والله واسع عليم ubangiji ta'ala ya buga mana misalin yanda yake linka lada linkin balinki ga waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah kuma dan neman yarda Allah duk abin da zaka dauka ka bada ka bada shi dan Allah kuma dan neman Allah yarda da kai kar ka bada dan a ce ka wani akwai kyauta ko ko ni dan ba yanda zan yi dai bari dai haka dan ba dai in bada a duk abin da zaka bada dauki ka bada wannan abin fi sabilillah dan neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala to ka ci nasara Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin masu daukan dukiyarsu su ciyar da ita fi sabilillah a bisa hanyar taimakon addinin Allah Allah ce ka masali habbatin kaman kwaya ce da aka shibka daga cikin irin abin da ake shibkawa mu dauki misali kwayar hatsi dai na garin dan Nijar ya san hatsi ko Mhm, ana iya shibka kwaya daya ya fito kuma ya aihu ya ba da kara ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai ko kowane kara kuma ya ba da kai kuma kowane kai zai iya ba da aƙalla ƙwaya ɗari ai kan hatsi ya fi ƙwaya ɗari amma allah sai mana ƙaramin misali ya ce kamar tsali habbatin kamar ƙwara ce guda ɗaya da ta fito da aka shimka ta ambatar saba a sinabil jikinta sai ta fito da tsirrai na ainihin aihuwa ake cewa hatsin nan bana ya aihu ko ya yi zangarniya ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai da kuma ɗaya ne allah ce fi kullu sumbulatin jikin kowata zangarniya guda ta hatsi kaga za a iya samun mi'atu habba a iya samun kwara ɗari kaga ɗaya ce ta ba da ɗari so bakwai an samu nawa to kaga ba a nan ba kaɗai allah ya tsaye ce wallahu ya za'ifu liman ya sha allah yana ƙara linkawa linkin balinki ga wanda ya so Eh, idan ka bada abu daya mafi karancin abin da zaka samu in dai ka bada dan Allah ka samu 700 a lahira a nan duniya kuma Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin baka linki goma wannan bonus ne wa ma anfaqatum min shay'in huwa yukhlifu da abin da kowa bada Allah zai mai muku gurbin man jaa bil hasana من falahu ashru جاء amsalha بالحسنة فله عشر shi ne ɗaya أمثالها daga cikin magabata ce wannan a duniya ne da Allah ce man za'a bil hasana duk wanda yazo da abu na alheri kwara daya in dai kai alheri daya dan Allah to Allah sai ya sa amma irin shi goma eh in kyauta ce in menene in dai abin na alkhairi ne kai dan Allah to sai ka samu goma kamar shi a duniya wannan ne yasa ai da ta ka kisa da bawan Allah da ya fita da dirhami guda yake so ya sayo wa iyalin shi abinci ba zai ishe shi ba sai goni na ta amana fi sabilillah sai bai ka bai kawai dawo gida ba daɗe ba ne kun kusa mai kowa ya meka mai dirhami tara to shi bai ilga ba sai da ya je gida ya zamna ya lissa sai ga tara ne sai ya biyo shi da gudu ce ba Allah zo ya zo ce wannan ayyar ya kace kawa ya ce kai aka ce in kawa waye ai kauka ya ce alhaji wa ne ya ce to ba na bane inna wani ya yi haka ya ce ni dai abin da ya bani kenan ya ce ka tana dai in dai ni ce kawa to ba haka bane tara ne ba haka bashi amma bai yadda ba ina ɗayan saboda an ce manzo abil hasan falahu ya ce kawai a duniya ne kawai da daila ya kamata a same ta in ku ba ka ba nashi bane an kuskure ne ya ce amshi kaiwa wanda aka ce ka wannan ba na bane ya ce a ni dai kai aka ce in ka ya ce to in ku ni ne to sai mun je gurin shi ya tabbatar min da shi ya ba da haka ta ko zan karɓa ya ce to mu je ka san mara gaskiya a kama hanya ake tafiya sai da aka sai ya ce da Allah ba Allah zan tambaye ka wai kai waye waye ce maka ba haka suke ba ya ce akwai wanda ya gaya mai su da ala yi haƙuri tukwici na nan ɗauki ɗayan gashi a jihuna ya ce yanzu na shi magana ya ce tukwici na nan ɗauka ya ma ya kaga mu waga ya ce allah ya gaya muni ya ce wahayi ake waya amma jami'in hassan ya ce falau ashir a misali ya ce aya duniya ne wanda ya bada ɗaya yana da goma kwatan kwatan shi ni kuɗa zura bada zura habi guda ya za a kamun tara allah ya ce asharu ya ce a lahira da ya ce a in a lahira da ya jaka cikin suratul bakara nan za ka samu allah ce bai kullu sun balatin mai ato haɓa ɗari bakwai ne ina can ne ya ce ya ce kuma gwargwadon imaninka ne wallahi za'ifu liman yasha saboda imani hawa hawa ne amma a nan duniya ko kana da imanin ko baka man ja'a bil hasana falahu asharu eh duk wanda yazo da ɗaya kawai yana da goma Allah zai mai maka gurbin wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yuklifu amma kaga shedan mugu ne ko a shedan ya dukkan fakara da an zo ta bisbil an kana lamana ka yan dimil dimil ne sai ka saka da gaugawa a gani eh he koma da nan ma ka dan biyar biyar ne sai ka saka amma aka ƙara aya ka tsaba sai ka ce Allahu akbar eh babu sharri amma amma yayi kabara ai eh in aka yake tayi aka matsa kuma sai lalaba a cikin kanana iya wato shi ba sai diba masara masara eh turus eh watsa shedan mugu ne ya zai barka gaba da goma ka samu 100 a baka 100 Allah ya mai ma da 100 an ka haka aina a shedan ayya da kun fakar shi da yake so ka talauce ka zan matsiyaci ko ya hikarin ka shi yake haraka ta ko bukata da yawa wannan in ka bashi ai ta yawa sai ya gaskiya ne sai ka sake laɓe ya ga lalaba wancan ajihu kai duka babu canji ana ba na guri babu canji amma da za ka yi yakini ka ɗauka ka bada don Allah ya mai maka gudu ya yarda da kai ya baka lada ya linka ma linkin 700 zuwa linkin balinki kuma a nan duniya sai mai maka da goma adadin wannan abin da ka bada ta yin da baka tsammani fa albarka za a iya sa maka cikin dukiyarka wanda za ta linka maka wannan ɗaya da ka bada ta zama goma amma wallahi shi dan bai bari karancin yaqinin da muke da shi ne kuma ga Allah sai ga wai taimako ba a badawa sai dan kada wanda ba shi da shi in ya bada kadan ba laifi amma kai da kake da shi a zo a ce a taimaka fi sabilillah kai kana da miliyon da wanda yake da jika ɗaya kuma kowa da iri ɗaya shi ya bada ashirin kama ka bada ashirin dan Allah kai ba za ka ji kunyar Allah ba a ce a taimaki addinin Allah kai ka san ka mallaki miliyan guda ka ga mai dala wallahi saboda karfin imani wani ashirin kin gare ita kadai zai dauka ya bada kuma kai ma ka bada ashirin a to ai aikin Allah ne baya kada haka aikin ko eh wai baya kada eh wai hujja ce ai shi abin Allah ne baya kada kaji tawili amma kai kana so Allah baka da kuma ya kamata mu rika wa kanmu adalci Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah misalin wanda suke daukan dukiyarsu su ciyar da ita a bisa hanyar Allah kama salai habbatin kai ka ce mutumin da ya ɗauki ƙwaya ɗaya ya shimka ne da ta fito sai ta bada wato ambatarsa ba a sinabil sai ta yi tsiro ta bada zangar da ya kai guda bakwai fi kullu sumbulatin a kowane kai ƙwara ɗaya mi'atu habba kaga za a samu ƙwara ɗari kaga zama ɗaya ta bada ɗari bakwai Allah ya ce ba bakin abin da zan bada ba kenan wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana linkin balinki ga wanda ya so saboda ƙarfin imanin mutumin saboda shi ranar lahira ai salar cika gwargwadon diplom ɗin kai a duniya ma ba haka wani za ka je ka tara mutum ya fi kowa ƙarhi a ma'aikata gardiye ko kulantar kuma sai ya riga kowa zawa ya yi share-share ya yi kuma shi ne mafi ƙarancin salar ba haka bane ba ya mai imanin diplom cin nan ne shi diplom shi ne imanin duniya karo shi kuma wani a gashi ɗan ƙarami ma ya zo shi a retar ya tsara lulotin shi a kan hanci haka ka gani kwas kwas kwas yanzu ana fatarar sanda zuwa ana kauce mishi guri ya je can sama an kunna mishi AC ya hauku jirawa da yana ta juyawa tara haka kuma ya zo a da tarfa ya fi kowa zuwa daga ƙarshe kuma ya riga kowa tashi kuma salon shi ya linka na gardin ya nawa saboda karfin difilam kinshi ne to lahira ba haka ne wanda fi karfin imani wallahi ya fika ya fika karfin lada ya fika daraja ya fika matsayi ya fika gida a cikin aljanna Allah ba mu imani mai karfi shi yasa wallahi kakkai ranar lahira ana ta idan azza afil imani kace ga mu ai ka shiga uku wallahi wa hadha azza afil imani ka zama kana cikin su ka zama cikin mafi karfin imani shine yafi eh yi kokari ka zama gaba gaba wani sahabi fa abin da ke damun shi wai yace Adam sallallahu alaihi abin da yake damuwa anan yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wai aje lahira ya shiga aljanna bai ganin manzo Allah yace wani ya ishe ta shahada shi azanna ma so yake babbal kusa da annabi shi ba matsalar kar a shiga ba shi yana kyan tsoton kawai za a shiga saboda aikin shigar da ake amma yana ganin manzo Allah yana jin daɗi to yanzu ya ce ya rasulullah tashi hankali na ka ganin maza ta zake muna ganin ki muna jin daɗi idan ka mutu ni na mutu idan muka je kai inda kake darajar ka ba irin tamu bace kana can gidan aljanna a waye gari ina wani guri a gefe aljanna bana ganin ka wannan shike damuna sai manzo Allah ce mishi almar'u ma amana habba yawmal qiyamah ai mutun yana tare da wanda yake so ko a tashin kiyama ko a aljanna eh in kai kana son dan balo wani ko kana son dan funafune wani ya haibirki ka to shikenan ka shirya za ta tashi ku tare ka yarda hada kila ma shi arne ne dan kawai kun yi kwalabcin ku kun sa wata suna irin tasu wata kake san shi soyayya fa za ga samarin mu wani aski ma irin dan balo fa zai yi kima yanzu aka ci an yi wani mat an yi wani balo ta duniya ko ta duk wanda ya ci irin aski shi za ga duk matasan mu suna yi kayan ma ga rasa irin dashi saboda soyayya to soyayya ibada ce so da kiyayya ibada ne idan kai so saboda Allah ka so wanda Allah ya ce a so ka ibada kaga sahabi ya damu saboda kaunar manzo Allah manzo Allah ya ce mishi mutum yana tare da wanda yake so hal a ranar tashin alkiyama ce to nan ne hankalin shi ya kwanta ya kamata ka san wanda zaka so kuma ka san wanda zaka ki ka ki wanda Allah ya ce a ki shi ka so wanda Allah ya ce a so shi Allah ta'ala ya samu dace to shi ne Allah ce wala yudhaifu liman yasha Allah yana linkin balinkin lada ga wanda ya so sama da 700 ma Allah sabu dace wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki yace shi mai rawata ne kuma masani ne ga wanda ya dace bai diya ko kadan na'am الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون yanzu ubangiji ta'ala sai ya ci gaba da yaban masu ciyar da dukiyarsu a bisa hanyar Allah Allah ka bamu dukiya bamu ikon ciyar da ita kaga da dukiya ne mutane suka sami yarda Allah irin su sayyidina Abubakar wallahi dukiya ce suka ba addinin Allah har Allah ya yarda su da dukiya ne Allah ya yarda sayyidina Usman wanda ya yi ta badawa ya yi ta badawa har sai da annabi ce kai ya usman daga yau ka aikata duk abin da kake so ba abin da zai hana maka shiga aljanna wallahi da dukiya ne haka kai hankali dukiyar nan Allah baka ya baka kilan mabo da shiga aljanna ne shi yasa Allah ka raba mu da talauci a talaka ai akwai matsala ba ga aikin alheri kana so kai kawai ba za ka yi ba ga iyayenka kana so ka je da su babu dama ga dangin kana so ka je da su babu dama addinin Allah gashi yana bukatar ka babu dama amma duk da karkace sai Allah ya baka duk garin makahi mai ido ɗaya sarki ne ɗan abin da Allah ya baka nan akwai wanda ba shi da shi to karka ɗan gutsurawa kana bada wanda shi karka ɗauki karka shi'uri bin naƙas karka jin kai baka kullum a kake yarda da babu har abin yanke yarda da babu ka shiga uku ka yarda kawai kai kana da ɗan abin da Allah ya baka ɗan gutsura wannan wanda ka gutsuran to akwai goma madadinsa zai zo ko da bai dawo ba wanda ka bada na shine naka kar mace da kissar da na Aisha radiyallahu ta'ala na manzo Allah yasa aka yanka dabba a gidan dabba guda aka yanka yace ayi ta rabawa ana raba ba abin da rage sai karfata ya tambaye ya Aisha me ya rage tace sai wani alkai hotarwa in tana ganin abin dan kadan tana kallon da abu wani alkai hotar ce kadai fa a gidan na mutar rage yace ai ba abin da muka rasa sai ita wannan karfata ita kadai ce muka rasa a jikin dabbar duk abin da muka bada ubangiji ta'ala zai mayar mana da madadin shi a ran duniya kuma za mu tada shi a can linkin balinki amma ita wannan kafata da ubada ba ai mun rasa ta ba mu da madadinta a duniya da za a maido mana ba mu da wani linkin za a kara mana a can ko akwai to ai yabo muna irin wannan tunanin duk abin nan da ka samu ka bada shi na shi an naka wanda ka cinye ko ka tara magada a ka shiga uku wallahi magadan yanzu wani hayar suwa aka ce yayi sadaka ga uwa da dukiyar da da da suka bar mishi sai yake gaba da wanda ya gaya mishi wani magana da aka ce rika musu sadaka na sha bada misalin na san wanda aka ce baban su ana bin shi bashi su biya mishi cikin dukiya kan araba gado suka ce wallahi kana taba musu dukiyar shi ba ya san ana bin shi yake biya ba kuje kawai da suka bada kenan to ina amfanin kai tsara dukiya ka kiwa addinin Allah aiki ka je ka mutu ka barwa magada suka holewa kawai ana rubuta maka bala'i to Allah yana yaban wanda suka dauki dukiya suka bada yace wa masalul ladina yunfiquna amwalahum bitiga barbatullah misalin wanda suka dauki dukiya suka bada dan neman yardar ubangiji wa tasbita min anfusihim da kuma neman tabbatuwar kansu akan alkhairi akan aikin Allah akan imani da haka daukan dukiyar mun tsallake subhanallah alladhina yunfiquna amwalahum na'am wanda suka dauki dukiyar suka bada fi sabilillah a bisa hanyar Allah sun malayatibi una ma an faƙo mannan sannan ba su bibi abinda suka bayar kin ba da gori ayoyin da suke kama da juna yana ɗauki ta gaba abinda ka ba da abinda ke rusa maka shi gori ka san wani ko kaya ba da in ya kalli mutumin ya sa a cikin mutane su ce ka wani kayan ai sun hiwawa da kyau wasu yake a gane nashi ne ba shi wani kayan na sun hiwawa da kyau wani kuma idan kana so ya taimaki ka karka tambaye shi sai kai shi samu shi cikin jama'a Eh, da ka tambaya a nan gudun za a gara rashi amma in sai ka san shi akwai matsala a gudun ya kwamsa ko? Ah, Allah, ya kwamsa so ake abinda za ka bada ka bayar abinda haguma ba su abinda da bata bada ba duk lokacin da za ka yi alheri kakka yadda wani ya sani wala kakawa kowa shawara kuma in dai wajen alheri ne ba a bukatar shawara abinda ake neman shawara abinda ba alheri ba amma wajen amshi ba kai wallahi ko matar kakawa shawara ko ma'aikon kakawa shawara yayinka da ko abokinka baka mai shawara in dai wajen badawa ne in dai kana son ka sami da Allah kakka ya zama yaji kawai bada kai da kasan zaka bada a mayar maka me na shawara kuma dan mutum da yawa zaka ba shawara kan aikin alheri wallahi ba za su barka ba su karfafa ka ke tsoron dan dai ka ce da amma mutane zama ba a iya musu ce ashe ko yamma shi ke nan suka ji ka shiga shakka ce ka wallahi gaskiya ne abin da wani faɗa kawai suka fasa Allah ya sauki to shi ne Allah ya yabi masu bayarwa amma ce waɗanda ba su bibi abin da suka bayar ba mannan wala aza ba su yi gori ba kuma ba su cutar da wanda akwai gori daban cutarwa daban sai ka bashi ya ce gargaha a gashi nan ba an ce ku yi aiki buku yi kawai mutum ya zai ya zauna baya komi ya zo ya ce maka matan ta aihu suna ya zo ya ce maka zai yi wane ne to ka riga ka bada to iya guri mana mine ne naka bibi bayan shi da cutar da shi na haka yake komi sai ya zo ya ce ba shi komi sai ya kawai komi sai dai a maka to tun da ka riga ka bada iya guri inda ba maka bada ba ne ta wallahi shaidan bai barka kuwa so da yawa sai ka barkin ya sa ka cutar da wanda ka bai ta baya ka yi ta gungune kai kadai ko ka riga mutane ko ka rika mashi walakan tashi da sauran to shine Allah ce wanda suka bada ba gori ba bibiyar abin da suka bayar kin da kuma cutarwa Allah ce wa innal lahum ajruhum inda rabbihim wallahi suna da lada sakamakon su a wajen ubangijinsu na daga cikin babban tukuicin da Allah ya ce a gaya musu a ranar tashin alkiyama masu ɗauka su bayar ba gori ba cutarwa wala khawfin alaihim ba su da wani jin tsoro na abin da za su ci karo da shi a ranar tashin alkiyama wala hum yahzanuna ba su da bakin cikin abin da suka bari a duniya ko kuma halin da za su samu kansu a ranar lahira saboda masirahum ila aljanna ma kuma su zuwa aljanna saboda mi saboda kyauta da sadaka da suka bayar ba su cuta wanda suka bai ba kuma ba su mishi gori ba na daga cikin babban abin da zai rabotar da mutum ranar tashin alkiyama shine kyauta da sadaka yan uwa wallahi mu bada gwargwadon abin da Allah ya baka ka bada kullun ka rika bayarwa karka da gari ya waye har ma ce baka taimaki wani ba baka ci da kowa ba ka shiga uku wallahi kai asara duk cikin abin da ka samu a dukiyarka a rayuwa to yi kokari a ce ka ba addini ka ba talakawa ka ba dangi ka yi zumunci ka yi wa addini sannan ka kyautata zuwa ga uwayenka ko kuma dangi makamantan iransu sannan bangaren iyali wallahi wannan shine babban abin da zaka yi dariya a cikin abu da ka samu ranar tashin alkiyama amma ka samu ka tara ka samu ka cinye kai kadai ka samu baka bada sai hanyar shari sai hanyar banna to wannan abin zai zo maka bala'i ranar tashin alkiyama saboda babu abin da zaka samu a cikin dukiya a rayuwa tun daga biye tun kana ba ba ni biye ko nan da ka balaga wannan biyar da ka amsa sai Allah ya tambaye ka wata hanya ka same ta kuma sai ka yi bayani sannan wata hanya ka kashe ta ta halal din ba ta halal ake magana ba haram ba Allah zai tambaye ka haram da ka san wa halalkin za a tambaye ka wata hanya sai ka yi bayani wata hanya ka samo sai ka yi bayani sannan a wata hanya ka badda kudin sai ka wa Allah bayani haka ai zai sauki a ce ka taimaki addinin Allah ko ko ka taimaki bayan Allah ka ba wa inda Allah ya ce abai sannan baka musu gori baka cutar da su ba to da haka irin waɗannan su ne Allah ya ce ba su da tsoro ba su da bakin ciki Allah ka samu daga cikinsu sai Allah ce kai da mutum zai zo tambaye ka madadin a ce ka mishi gori ko ka cutar da shi bayan ka bashi sai Allah ce qaulun ma'ruf qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim wallahi mutum ya zo ce wani taimaka mini bayan ya gama bayanin ka yi mishi magana mai daɗi ta fi samun gafara a wajen Allah sama da ka bashi ka bi bayan shi da cutarwa ko gori wanda kai ka yi haƙuri da ina da shi da na baka ko kuma bada da dama ina da matsaloli nima da suka mamaye da ka yi mishi maganganu ne masu ɗan daɗi haka ya fi zama alheri da ka bashi kuma ka mai gori shi Allah ce kaulin ma'aruf magana mai daɗi ga wanda ya zo tambaye ka abu khairun ita ce mafi alheri wa magafiratun mafi samun gafara a wajen Allah min sadakatin sama da sadakar da zaka dauka ka bai mutun ya taba wa aza kuma ka bi bayanta da cutar da shi a ga sanan kullun ya dasu sai a basu wallahi haka su in yazo ma ku ce mishi badana ka gani saboda Allah ya dauka ka shi bashi da shi kila tare ko taso kila danginka ne ba dabarar ka bace Allah ya baka shi ba rashin dabara bace ta sabe samu ba Allah ne kawai ya soka da rahama ya aiko duk abin da za su amfani da shi a hannunka don kai ka beka musu ka samu aljanna amma kake bakin cikin ka basu kake cutar da su to wallahi ka faɗi kaulin ma'aruf magana mai daɗi ita ce mafi alheri ita ce mafi samun gafara a wajen Allah min sadakatin ya taɓa wa aza sama da sadakar da zaka ɗauka ka bai mutum amma ka cuta mashi da maganganu marasa daɗi mutum ya zo ce maka matar ta aiwa kana tsira sallah gobe na kace ni na mata cikin da Allah wata magana ta zai saboda wannan ko ka bashi wannan ya kace gani ana samu wannan fa a nan garin fa aka yi wani karin shi ne uwa ɗaya ba ɗaya matar da ciki ya je shi ya ce matar ta aihu ya bashi rago ce shi mata cikin ya ta zage shi ya zo na gawa ne ce gaje gurin wancan yarin shi ce ka gaya mata a nan garin aka yi yadda ya ba ta labari ware kin san shi ta ce ta san shi mana mutumanta ne ya ce waɗe ba ɗaya muke da shi me ba ta ce mata ta ta aiwun ta tambaye shi rago ta shi mata ciki ta ce kyalen da shi kawai ta buga mashi waya ba daɗe ba fa ko ga muku waye ta ce san kisan mil take so ya ce ai koyar zai za ka yi muku ya ka ɗari biyar budurwa ya ce ya dai ya ce yanzu kai tsaye suna tare da ita ta aika aka amso ta mai kamar ta ce ka zai ka hidimar sunan ka kuro aga matsayaci ko? ya kuna mamaki? yawa ne fa wanda kifa ballon irin wannan yan boko a ƙidan nan ba samun kudin banza da irin alhazan na da banza jahilai wadda ba san Allah ba ai yawa ne wannan yawa ne aiko aiko yanzu a kai muke ci kuma suna tare kaga Allah ya sauke to dama in ka ki share masallaci ba wace sai kai mi in ta zo da sauki ba eh kai da gidan giya in abin ya zahi ma ke sai in ka ki aikin Allah zaka yi nishi dan mana haka da shi dan bai zama dan da ka samu hali sai ka jajirce kawai akan aikin banza in baka aikin kirki haka a matsayinka na matashi ma idan baka bi addinin Allah lokacin ka ba sai ka bai fadar banza ma lokacin baka iya zuwa majalisin karatu kai minti goma amma sai ka je ka zo a yi tashar shisha awa nawa a yi tashar bakin shayi awa nawa ya aji a kawo mai kuro wai kawo mai kuro hira kawai ha wannan ya faɗi wannan ya faɗi a yi awa wajen nawa aikin banza amma ba zai iya zama da ya fara karatun alkurari sai hama ha sai ne minti talatin ba zai yi ba kage amma ka fara hira subhanallahi to haka ne da kage abin kirki baka zama dan sai kai abin maza gara ma kai kokari ka tilasta ba kanka wa amma man khawa maqama rabbihi awana nafsa alal hawa sai ka hana zuciyarka bin san zuciya in kana tsoron tsayawa gaban Allah nan aljanna ta zama kuma ka Allah samu dace wadaka Allah yace wallahu ganiyun ubangiji ta alama wadaci ne Allah mawadaci ne mu ne muke da bukata shi bai bukata a gare mu sannan kuma halimun Allah mai haƙuri ne yana da haƙuri ya jinkirtawa bawansa ba tare da ya kama shi ba wa in ma in yi sauci da rahama ya tuba daga baya wa in ma kuma ya cika a cikin halin da yake cikin mummuna Allah ya mishi azabar ran tashin alkiyama Allah ya kare mu wannan ayata ya zo ba da sai mu tsaya ka ko lokacin sallah minti uku سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله